والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta litinin yau goma ga watan jimada a faniya shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da ɗaya ga watan Disamba shekara 2025 miladiya. Mun sake haɗuwa wannan majalisi na Masjidu Ali bin Abi Talib da ke nan gandun Wambai cikin garin Azare jihar Bauchi ci gaba darasin da muke a wannan littafi na adda'uwar dawa na al'allama Shekul Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka. Malam yana mana bayanai a ansa da ya bayar na yadda mutum zai samu waraka daga talalabar shaidan yana bayanai a kayan irin cutar wadda zunubai da saƙo suke ma al'umma baki ɗaya da wanda ya yi da wanda bai yi ba duka wannan yakan cutar da shi idan sakamakon ya zo. yana hakaito mana bayanai na magabata da suka yi magana a kai bayan da muka ji wasu hadisai da ayoyi da ya ambata. Za mu tashi kan ga wata gaba ne bayan ya kawo magana na wasikar da Umar ibn Abdulaziz al-Khalifatar Rashid ya aika ilal amsar. Tuwai biya da cewa wakalar Imamu Ahmad إمام أحمد بن حنبل رحمه الله يا رويت ويكيت حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر يكيت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم زن الله سيرا دا منشن الله ستبت أغريش ينا cewa idza dhanna an-nasu bid-dinar wal dirham idan mutane suka dora yin rowa game da dinaransu da dirhamansu ba sa bayar da shi ga waɗanda suke yan uwansu musulmai da suke da bukata kowa ya rike nasa wata baya'u bil aina kuma suka rika yin cinikin aina bai'ul aina bai'ul aina kamar yadda fuqaha suka yi bayanan sa wato shine wani salo ne da suke yi na riba wani salo ne da suke yi na wayon yin riba maimakon a bawa mutum naira dubu goma kuma a ce in zai biya ya biya dubu goma sha biyar matsalan ko dubu goma sha biyu wannan ya fito karar a matsayin riba ce to wai zai si wani dabara sai a sai da haja, haja ce mutum za a sai da masa bashi, ya karɓi haja bashi naira dubu goma sha biyar, kuma sai a ce masa ana da buƙatar ta in sayarwa zai yi. Sai a karɓe ta kuma nan take, wani ma ba tare da an bashi ba, kawai an ambata masa ne. To kuma sai a zo sai a bashi a ce to nawa zai sayar. sai a saya kuma naira dubu goma a wajensa sai a kirga naira dubu goma kashi sai a bashi yanzu me kuma shi kuma akan zimmarsa in ya zo zai biya ai bashin naira dubu sha biyar ake binsa na hajar da aka bashi bashi ko to ai kaga yanzu tamkar an bashi naira dubu goma ne kawai aka ce kuma biya dubu goma sha biyar ai ana yawan yin irin wannan ko ana yawan yi sai a ba mutum abin nan a tamfa ko kuma a bashi wani abu dai ko buhun gero ko buhun shinkafa ko na masara a dubu kaza sannan kuma sai a yanke kuma kudin a ce to ai shi kenan ko ɗauka ba bai yi ba sai ma ya ce abin nan ina masara ce tana na cikin shago a to ya kuma masara cikin shago mana dama ko ɗauka bai yi ba shi kenan kuma sai a ce ina sayarwa za ka yi ko shi da kansa ma ya ce to ni ai inda za a samu mai saya to to nawa za ka sayar sai a bashi wasu wai masu dabara in sun sayar da abin na shago na kofar gaya ya ce to sai su kinki matan ba to bari mu shiga cikin gida ko mata za su saya sai ya shiga kuma sai a fito sai a ce to sun taya ta kaza kuma shine in ka dawo za a ganta rataye to kaga bai wala ina ke to matukar mutane suna wannan na farko aka ce rowa a ki taimaka ma yan uwa musulmi da suke da bukata kowa ya rike nasa sannan kuma a rikayin bai'ul ina wa tabi'u arnabal bakar kuma suka dinga bibiyan kunnuwan shanu kinaya ce na mutane kawai hankalinsu ya koma kan noma su ba ruwansu da hidimar addini ba ruwansu da kiyaye sallah noma kawai mutum nawa za ka ga sun tafi noma jeji a gaɗau da dajukan nan da ake zuwa noma sallan azahar sallan la'asar duba za a yi ta akan lokaci ba wani ma sai magaruba ta yana kokarin musamman ana bugun shinkafa ana yanka da bugu ce in ka daga kafa yanzu sai sacewa za su yi hankalinsa duk akan shi da ya ga shinkafa ta samu lafiya haka ne ko ga shinkafa dai ta ta kubuta lafiya sallah kuma koyaya dai to shine kaga nan mutane suka mai da hankali watabi'u azanabal bakar suka rika bibiyan kunnuwan shanu ai ka san da ita ake tura garma ko kana ma'ana kamar kana bin bayan shanu kenan wato abu ka damu da alharf kenan noma ya kaɗe mutane hankali sun bar hidimar addini wa tarakul jihada fi sabilillahi kuma suka bar jihadi saboda Allah jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah suka yi watsi da shi ba ruwansu da jihadi yanzu kaga wani makirci da Yahudawa suka mana sun kashe mana lagon jihadi a zuciya haka ne ko ba haka ba saboda sun yi blackmailing ɗin mutane sun haddasa abubuwa da yawa domin su kashe mutane ruhin jihadi da san jihadi alhali ɓargon addinin musulunci shi kuma shine jihadi kullum burinmu shine a sami daula mustaqilla ta musulmai a samu ittihadi na duwal musulmin a ƙarƙashin jagora guda ɗaya kaga sai a kashe ruhin jihadi sai a je can wajen sai a tada kaza an saka haka wanda ba ba gaira ba dalili suna ta kashe jama'a a zo masallaci a tada gwan mutane su mutu a ce jihadi aka yi kaga ana misguiding din mutane sai a dauki yanzu in an tafi a haka aka tafi a haka yanzu wannan fitinar akalla na san ta kai shekara ashirin ko haka ne ko irin wannan kashe-kashen gangan din da ake yi da sunan jihadi akalla ta kai shekara ashirin To kage yanzu akwai yaran da yanzu sun zama samari. Lokacin da aka haife su aka fara, yanzu sun zama samari ko? Sun zama ‘yan shekara ashirin, ko kuma lokacin suna ‘yan shekara biyu ko uku ba san kome ba, amma lokacin da suka fara wayo, to da wannan suka gani. Yanzu me kake tunani fikirarsu za ta zama to dangane da jihadi, kashe mutane, zubar da jini ba gaira ba dalili, zalunci, ɗeban mutane ‘yan mata a tafi da su jeji su dawo da ciki, kaga kwata-kwata ƙyamar abin zai yi, musamman idan ba karatun addini ya yi tsuguna a gaban malami da littafi ba. Kaga yanzu an canja masa fikira. Konsep ɗin jihadin kuma mutane kansu tsoro suke yanzu su yi magana jihadi nan kar a ce musu ‘yan ta'adda, irhabiyun. An yi koyinin ɗin wani suna an ce irhab, irhabiyun. mafhumin jihadin an canja shi an ƙaga waɗansu fitintunu domin ka tsammata su ne jihadin don ka guje su ka guji shi jihadin asalin to matukar mutane suka zamanto wa tarakul jihada fi sabilillah suka yi watsi da jihadi saboda ɗaukaka addinin Allah anzalallahu bihim bala'a to matukar mutane suke waɗannan abubuwa da aka jera to Allah zai jeho musu bala'i kuwa jarrabawa fituna kala-kala la yarfa'uhu anhum Allah ba zai ɗauke musu wannan bala'in ba hatta yuraji'u dinahum sai sun yi komayya ga addininsu wani go aka ce hatta yarji'u ila dinihim sai sun koma zuwa ga na aka ce hatta yuraji'u dinahum sai sun yi komayya sai sun koma zuwa ga addininsu kenan ashe waɗannan ababe ana nufi idan mutum yana aika su ya zama kafirin a'a bai zama kafirin matukan yana da imani da amincewa da asalin abin nan qawaidul iman amma waɗannan suna nakkasawa mutum imaninsa mutum yana zamantowa fankan fayau suna ne musulmi amma kuma a aikace ɗabi'unsa sun yi nisa da musulunci amma ba za ka kafarta shi ba kenan waɗannan abubuwa su ne ɓargon addinin musulunci kaga can ake magana kan ukhuwa islamiyya ukhuwa islamiyya ita take kawo al'ulufa a samu haɗuwa waje guda zukata su zama ɗaya to kaga yana kasancewa ne ta wajen mai tana wajen ta'awun shi yasa da farko aka fara idza dhanna nasu bid dinar wa dirham sannan wajen mu'amala a kiyaye mutane haƙƙoƙi duk lokacin da kake tunanin haƙƙin ɗan uwanka sai ka ƙwace ya zama naka kaga zalunci zai wanzu cikin al'umma to kaga bai'ul ina nau'i ne na zalunci domin riba zalunci ce baki ɗaya to ma dama mutane suna zalunci a tsakaninsu kaga yanzu an sake yin nisa da tafarki irin na musulunci yadda ake so sannan a lokacin da mutane suka zamanto ba su da damuwa sai tara kuɗi a tara kuɗi ne a tara kuɗi kaga wa tabi'u azana balbakar ai ta tara kuɗi an yi watsi da hidimomin addini an yi watsi da neman ilimin addini babu lokacin da za a yi wannan sai dai kuɗi kuɗi kuɗi wala yamla'u fa illa turab kuma ake watsi da jihadi shine bargon addini da jihadi addini yake tsayuwa al'ummar musulmi sun samu ɗaukaka ne a duniya saboda tsayuwa da suka yi akan jihadi magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka biyo bayan su har zuwa lokacin da aka dinga gwagwarmaya ko shehu usman ibn fod rahimahullah da jihadi ya tsaye da adalci a ƙasar nan har ɗabi'unmu suka zamanto irin na musulunci ba tare da kayi karatu ba amma ɗabi'unka sun zama irin na musulunci ka tsammata al'ada ne alhali an kimsawa me yasa saboda an tsaida maka daula to kaga ashe matukar mutane suke watsi da waɗannan ababe to za su koma akasan su ne akasan su kuma sai kaga babu musuluncin tare da jama'a to shi yasa aka ce anzalallahu bihim bala'an la yarfa'uhu anhu hatta yaraji'u dinahum Abu Dawud ma ya rawaito wannan hadisin da isnadi wanda yake hasan Sheikh Nasiruddin Albani shi ma ya sahaha wannan ruwaya وقال الحسن الحسن البصري رحمه الله yana cewa ko kuma mun tsallake ko وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر ابن أبي الدنيا شما يا أنبتات كما ولدت أفنس على القوبات يا رويت دق عبد الله دم عمر حديثي دق عبد الله دم عمر قال دم عمر ركيت شوا لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم للي منسى مكمو منغ كمو موسوى su sahabbai su sahabbai dan umar yake cewa lalle mun ga kanmu mu sahabbai wa ma ahadun babu ɗaya a cikin mu ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi da yafi cancanta da dinaransa da dirhaminsa min aqihi muslimi sama da dan uwansa musulmi wato dirhaminka da dinaranka baka ga kana da cancanta a kansa sama da dan uwanka kana ga dan uwanka da kai da ya kuke a ciki kai wuce haka ma ai shaidar da qur'ani yayi cewa ce wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa fifita dan uwansu suke yi su bashi ko da kusuma suna da bukata ba ma suna istiwa'i ne a ciki ba dan uwansu ya fi su a haƙiya akan dukiyarsu matukan sun ga yana da bukata su haka suka rayu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan dai waɗanda 'yan shi'a suke zagi suke cewa ba akan musulunci suka mutu ba su ne suke kan musulunci munafukan bayi ta su yadda suke kenan dan umar ce wala kasani ita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kuma naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza dhanna an-nasu bid-dinar wa dirham in ku har mutane suka dora yin rowa da dinarin su da dirhamin su wa tabaya'u bil ina suka rika yin bai'ul ina wanda muka bayani wa tarakul jihad fi sabilillah suka yi watsi da jihadi dan daukaka addinin Allah wa akhadhu aghnabal baqar suka kama kunnuwan shanu noma kenan anzalallahu alaihim minas sama'i bala'a Allah zai saukar musu da wani bala'i daga sama fala yarfa'uhu anhum hatta yuraji'u dinahum Allah ba zai dauke shi gabarin su ba har sai sun dawo zuwa ga addinin su irin dai wacce ruwayar baya kina ashe kaga nan ibn al-qayyim yana nuna mana ashe waɗannan abubuwa suna sabbaba me na'am suna a suna ai saba suna sabbaba fitina ta faɗa kan mutane, jarabawa daga Allah ta faɗo wa kan mutane daga sama. In an ce fitina kuma siga ce abin nan wanda yake ibara ce da take da abin nan na umumi. Kome zai iya zuwa a matsayin fitina, fitina. A sanya wa mutane kashe-kashe na ba gaira ba dalili, a sanya wa mutane sai ta yin abin da ba su ma san me ma'anarsa ba. yanzu akwai abubuwa a ƙasar nan wallahi ba a san su kansu masu yi ma ba su san ma'anar da yasa suke yi ba yanzu wanda suke ta ɗiban kuɗin nan kaji an ce ma tiriliyon fa tiriliyon fa a lissafin yara sai dai ka ce malala gashin tinkiya ka gani ban ji ba har lissafin manya ma malala ne abinda ba shi da iyaka ne ko tiriliyon to wai wani ya ɗebo wata miliyan wani abu ko ina an faɗa a rediyo kuma ba fa wai in an kwace a hannun nasa karka tsammata wai za a zo a maka hidima da shi ne wanda kuma shi ma zai sa kaiwa rufka haka suke fa wanda zai sake kaiwa rufka a wancan nan in an ga an kama wancan an ɗaure shi an tozartar da shi kuma idan ya zo kuma wancan ma sai saka sake saka wawa kaga akwai hankali ko a ɗiba a ɗiba a ɗiba wallahi ɗiban dai da ake yi ba wai don a kashe talauci ba ne dama ba talakawa ba ne masu ɗiba amma a ɗiba kai ne tunaninka kullum ce fa ne ya za a yi idan hidima ta tashi a gidanka na rashin lafiya baki alaikum an yi ba tare da wani ya ji ba kai burinka kenan a rayuwa to fa su sun wuce wannan layi dama dukiyar tana nan amma za a ɗiba a ɗiba a tafi da shi To kaga wannan sai ka kasa gane meye ma'ana a ciki. Ko wasu idan sun ɗiba yanzu a wani yake faɗa min ya ji a labarai a ƙasan Ingila wasu gidaje ne aka zo aka lissafa aka lissafa gidaje aka fitar da alƙalumansu. Gidaje ne na ‘yan Najeriya kuma har yanzu su waɗanda aka ce su ne masu gidajen ba su zo sun claiming ɗin gidajensu ba. kaga watakila an sai gidajen ko sun mutu dama ka san ba sa saya kai tsaye sai sa da sunan wani wani suna fictitious name watakila su sun mutu ko sun manta da abin ko abin da ya kama da haka ko a ɗaya dukiyan a tafi da shi yanzu kaga zidane an daina maganar ta ko akwai wata mata zidane da ake ta kururutawa a baya aka yi ta kururuta ta ko yanzu kaga ita an wuce chapter ta to kudin da ake cewa ta ɗiba ina ya je to kaga yanzu watakila su kasashen ingila su ne gora dama su sun saba a ɗebo a kawo musu kuma a sa a bankunan su kuma su hana da swiss ake cewa to gashi nan dai abin sai kasa gane ma'ana a ciki su masu ɗiban me yasa suke yi wasu ma kuma sun zo su dora a kai yanzu wancan da ake cewa wai su ne yan kidnapping ba su iya abin nan da za su zo su jeji a saka a ɗebo kuɗi da yawa mun gani a clip video clip wani ya ce an bada miliyan kaza ko kuma nawa nawa aka baku dubu talatin talatin kuma su suke rufkin rayuwarsu je suna to me ma'ana me yasa suke yin wannan din to kaga wannan fitina kenan fitina kenan mutum ya aiwatar da abin da bai san dalilinsa ba kuma ba abu ne wanda yake mai kyau da zai kawo salaha a cikin musulmi ba fitina kenan wannan shi ma nau'in fitina ne a dalilin sako Allah zai iya sabbaba haka ya dinga faruwa cikin jama'a ba wai an ci abin da suke daidai ba ne amma Allah zai iya jaraba mutane ta hanyar da ya ga dama sai ya sanya mutane su rika yin abin da ba daidai ba me yasa suke yin abin da ba daidai ba kuma zai cutar da al'umma saboda su waɗanda ake zaune a cikin nan su ma suna yin abin da ba daidai ba a haƙƙin Allah haka abin yake ai ai intiqamin kenan tit for tat shine intiqam azaba ramuwa tare da cewa Allah ba ramuwa ke ya kawo ta ne ibara ce domin a sani a fahimci abin wato in kai kai ma a maka wa qala al-hasan hasan al-basri yake cewa innal fitnata wallahi ma hiya illa uqubatun min Allah azza wa jalla ala an-nas yace ku sani wallahi ita fitina fa idan ta zo duk kowace irin fitina ko da ruwan sama ne aka dinga muku mamako ya dinga rushe muku gidaje ko ka rasa yadda za ku yi gonakanku amfani ya rufe hanya ta yanke babu zuwa kasuwa dabbobi sun mun mutu saboda ruwa ya musu yawa ai fitina ce ko to shine yace wallahi fitina bata zamba illa uqubatun min Allah azza wa jalla face uquba ce azaba ce daga Allah subhanahu wataala alan nasi akan mutane ko annoba na jinya ko talauci ya samu mutane ko fari ko fitina na fargaba na tashin hankali a dinga musu abubuwan da zai tada musu hankali yan kwanta kwanta yan sata yan waye hukuba ce daga Allah akan mutane kuma Allah baya wa mutane hukuba haka kawai sai a bisa abin da suka aikata ma asabakum min musibatu min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir yana ma yafe mana da yawa ne Allah ka yafe mana ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بختنصر wani daga cikin annabawan banu Isra'ila ya duba ila ma yasna'u bihim Bukhtanasar yaga abin da Bukhtanasar al-Babili ya musu wani sarki da aka yi kan garere ya zo shi bayan annabi Dawud da Suleiman amma kafin zuwa annabi Zakariya da Yahaya a wannan lokacin ya zo bukta nasar sarki ne a ƙasan iraki a babila ana ce shi bukta nasar albabili ake masa inkiya da garin da shi nonan titi ne haka dai tarihi ya nuna ibn kathir ya kawo cikin albidaya wan nihaya ya hararo bayanansa duk da cewa duka abin da ya zo daga waɗannan kisas ɗin sun zo ne kisas ne daga cikin isra'iliyat irin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata cewa za ku iya rawaitowa daga banu isra'ila babu laifi haddathu an bani isra'ila fala haraj ko iya ba da labari wanda kuka jiyo daga banu isra'ila babu laifi matukan bai yi karo da abin da yake na shari'ar musulunci ba yawanci wannan labaran duka an same su faƙala lokacin da shi wannan annabin ya ga irin abin da Bukhtanasar ya yi, ya yi kisa ba na wasa ba, ya shiga Baitul Maqdis ya dinga kashe jama'a ya rushe masallacin Baitul Maqdis ɗin. Faƙala sai wannan annabin ya ce, Bima kasabat aidina, sullitat alaina mallaya arko, bima kasabat aidina sallatta. alaina man la ya'rifuka wa la yarhamuna amma na da kan yana magana ga Allah ne ya Allah bima kasabat aidina game da abin da hannayenmu suka aikata ne na laifuka sallatta alaina kama mayar akan mu man la ya'rifuka wanda bai san ka ba wa la yarhamuna kuma baya tausaya mana shi yasa mu cikin addu'ar mu annabi ya koya mana wala tusallid alaina man la yarhamuna ko man la yakhafuka wa la yarhamuna kada ka mamayar a kanmu wanda baya tsoronka kuma wanda baya tausayin wato kada ka sanya wanda baya tsoronka wanda baya tausayin mai zama shine shugaba akan mu ya mamaye mu yana cikin addu'ar da annabi ya koya mana wa qala bukhtanasar li daniel shi ma wannan an ambace cikin albidaya wa nihaya yana cikin annabawa annabawan banu isra'ila waɗanda suka zo a wannan zamanin muktanasar ɗin albabil wala an waccan maganar ma shi Daniel ɗin ne ya ambata amma dai akwai annabawa guda biyu wanda aka ambata cewa sun rayu a zamanin muktanasar albabil ya kashe guda ɗaya shi kansa Daniel ɗin ma yana cewa kashe shi yayi wata kissa kuma tana cewa ba kashe shi yayi ba ya jefa shi ne tsakanin zakoki guda biyu kuma Allah ta'ala ya kubutar da shi ya ɗaure shi a cikin zakoki ba abinci gare su da su shi ɗin bai ba shi abinci ba su ma bai ba su abinci ba kuma Allah subhanahu wata'ala ya wahayi zuwa ga wani annabi shi kuma da yake zaune a can Babila akan ya shirya abinci za a zo a ɗauke shi aka turo aka zo aka ɗauke shi ya kai masa abincin to akwai irin wannan duk kisas ɗin dai wanda isnadi bai zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ko malamai sun ambace shi a cikin littattafa kuma su ne sun faɗa karkashin kamar da shi bin kafir ya ambata sai da ya shimfiɗa akan wannan na hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace hadithu an bani isra'ila fala haraj ko ai ba da labari daga banu isra'il irin wannan kisas babu laifi shi yasa za ga ana ambatawa a ce ƴaƴan annabi yusufa abin nan yaqub dan uwan annabi yusuf aka ce babban bunyaminu ai da wanda cikin mansa shine bunyaminu babban su kuma yahuza da sulawi da suwaye ba wani hadisi da ya faɗi waɗannan sunaya su ma duk an same su ne rawayat ne isra'iliyat to amma kuma ba su soki komai ba innama dai a iya ajiye sunayen ne inda babu bukatar lalle sai an ambata kuma ba za ka karyata ba to shine buktanasar albabili sai ke gaya ma daniel ya ce mallazi sallatani ala qaumika menene ya sanya na samu mamaya akan mutanenka na yi abin da na yi a kanku, kuna da awarku kuma a kayan gaskiya kuke, kai annabi ne daga Allah. Ƙala sai shi Daniel, annabi sai ya ce, Iza mu haɗe a cika wa zulmi kaumi an fusahu. Iza mu a haɗe a cik wa zulmi kaumi an fusahu. Girman laifinka. shine Allah ya baka dama ka mamaye mu da kuma zalancin da mutane na suka yi makansu wajen kin bin abin da Allah ya ce zaluncinka ne ya kai gaya shi yasa kai abin da kai baka tsoron Allah rashin tsoron Allah ke sanya mutum ya zalunci ko in zalunci mutum ya kambama to shi yasa ya ce idan mu khadi'ati laifukanka ne suka yi yawa shi yasa ma sai laifin ya yi kaɗan a gida duk abin da za ka yi zama ƙarami ƙasar lokacin da mutum yake aikata aiki na laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na mutum aikata laifi sai ya daga nukta sauda ala qalbihi bakin bakin tugu akan zuciyarsa in ya sake aikatawa sake digawa da haka da haka yana yi ana digawa har sai ya zan wannan bakin yayi katutu akan zuciyarsa وذلك الران الذي قال الله برهان على قلوبهم ما كانوا يكسبون shine wannan katutun da aka ce ai abin da ya saka suke ta yin shirka duk da wa'azin da ake musu saboda abin da suke aikatawa na shirkan ne ya riga ya katutu ya rufe musu zuciya ya yi tafki a kai to kalgin lokacin da mutum ya saba da laifi yake yin laifinsa ya kambama ya kambama yana yi yana yi yana yi har ya gawurta a wajen laifi to duk abin da zai aikata ma shi ba zai gan shi a matsayin laifi ba zai ji daras ba shi ne ambata masa ya ce, Iza mu haɗe a cik, girman laifinka ne ya sa, har kake ga abin da kai mana nan na kashe-kashe da rushe ɗakin Allah baitul maqdas ba komai ba ne kai a wajenka, sannan kuma sai ya ce wa zulmu ƙaumi an kusahum da kuma zaluntan kawunansu da mutane na suke yi na ƙin bin abin da Allah ya ce. وذكر ابن عبد الدنيا من حديث عمار ابن ياسر وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الدنيا har ilo ya ambata hadisi daga Ammar ibn Yasir da kuma Hudhaifa ibn al-Yaman daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال Allah maɗaukaki idan yana nufin azaba game da mutane sai ya kashe yara ƙanana su ta mutuwa wa a kama arhaman nisa mahaifar mata kuma sai ta zamanto a ƙima bakarara wadda ba ta haihuwa fatanzilun nikima sai kuma azaba ta sauka wa mutane wale safihin marhum a cikin su kuma ba wanda za a tausayawa duk da cewa wannan hadisi Sheikh Nasir al-Albani ya ba'afa cikin da da'iful jami wa zakara ko wa zukira an Malik ibn Dinar an ambata daga Malik ibn Dinar rahimahullahu kale yake cewa qara'atu fil hikma na karanta a cikin maganganu na hikima na magabata yaqulu Allahu azza wa jalla Allah madaukaki yana faɗi wannan kaga shi ma zai zamanto daga cikin irin wannan maganganu da ake samuwa daga cikin ruwayoyi na magabata ana Allahu malikul muluki ni ne Allah mamallakin dukkan masu mulki qulubul muluki bi yadi zukatan masu mulki a hannuna yake faman ata'ani duk wanda ya muni biyayya ja'altuhum alaihi rahma sai na sanya zukatan masu mulki ya zama mai tausayi a kansu wa man asani wanda kai safa mini ja'altuhum alaihi nikma sai na sanya zukatan masu mulki ya zan azaba a kansu dan haka fala tashgilu anfusakum bi sabbil muluki kada ku shagaltar da kawunan ku wajen zagin zagin masu mulki walakin sai dai tubu ilayya ku tuba zuwa gare ni in abu ya muku tsanani a adukuhum alaikum sai in tausasa zukatan masu mulki akan ku ma ahsana hadha alqawl ma ahsana ai mun fahimci kalamin ko ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace innal quluba baina isbi'aini inna quluba al-ibad baina asbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha au kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam zukata baki ɗaya suna tsakanin yatsu biyu ne na mai rahama yana juya su yadda ya ga dama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ya mai jujjuya zukata tabbatar da zuciyata akan addininka wane ne ya juya zuciyar fir'auna mal'uni azzalumi da yace sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun ya faɗa da izza wa ya juya zuciyarsa akan annabi Musa har ya raine shi shi bai alwashin sai ya yanka su kuma gashi a hannunsa kuma yana ganin sa ya san baba kibde bane dan banu Isra'il ne kuma ya raine shi ya juya zuciyar matarsa akan sa qurwatu aynin li wa laka la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada kuma haka ya zauna a wajen su ashe Allah yana iya juya zuciyar azzalimin shugaba kangarere ta zan mai tausasawa akan wa akan bayi shi ya saka na ɗaya bai kashe shi ba shi da ya alwashi yake turawa har gidaje a yanka su amma gashi an kawo masa shi gabansa kuma sai aka juya zuciyarsa aka hana shi ya kashe shi Allah ya ce wa alqaitu alayka muhabbatan minni aka jefa kauna ga annabi Musa a zukata in sun ga annabi Musa sai wai aka ce wannan maganin faran jini ne gardawa sai su ta rubutawa samari suna sha za ta so shi kaga Allah ne ya wannan ko ba tsaya iya nan mu ma wajen tausasawa sai aka ce kai ku je ku duk ku taro mana masu shayarwa su zo shayar mana dan mu kuma aka hana wa harramna alaihi almaradi'a duk masu nonon aka hana ya sha kuma aka kawo gyatumarsa yar uwarsa hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun kuma aka mai da shi zuwa ga mamansa mamansa ta zo ta shayar kuma ana biyanta amma me ya jawo wannan kimsa mata aka yi ta yi abin da yake mai tsanani kuma ta yadda ta yi ta yi ɗa'a ne a Allah wa auhayna ila ummi Musa an arbi'i fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin kimsa mata fa aka yi fa wani abun tsoro ka fito ka ce ka haihun ma kana tsoro sai ka ce ke karki damu sashi a cikin akwati ki je ki jefa shi ma a cikin teku ka sashi akwati ka fidda shi waje uwa ta fidda jinjininta na ɗaya ce exposing ɗinsa akan ta haifi ɗa namiji tana tsoron za a kashe shi na biyu ko da ba za a kashe shi ba sashi a akwati akwati zai iya suffocating ɗinsa ya mutu na uku ko akwati bai suffocating ɗinsa ba je kiki jefa shi a cikin teku sai ta biyayya ga Allah kaga she wannan kissa ta isa ta nuna biyayya ga Allah takan sanya Allah ya tafsasa zuciyar kangarare azzalumin shugaba akan bayi shi saka nan sai aka ce la tashgilu anfusakum bisabbil muluki kar ku shagaltar da kawunanku da zagin shugabanni a tsine a tsine a tsine Allah ji kan babu Buhari ya tsaya ya ce ba za a ƙara kuɗin mai ba aka ce sai ya ƙara ya ce ba za a ƙara ba har aljazira na gana hira da shi har ana tambayansa ana cewa to ba IMM ne take ba kaza an ce kuma a floating naira yake ba zan yi floating naira ɗin ba ba su ta baku bashi bai ce to ai mu ma muna da tsarin mu ya tsaya ya ce jajirce amma fa bai tsira ba zagi ne tsinuwa ne har da iyayensa har yanzu ma wasu suna nan suna tsine masa wai suna cewa yanayin da ake ciki ma shi ya saka har yanzu ba su yi hankali ba to kaga masu dan hankali hankalin da suka tsine masa kuma shi kenan shi kuma babu tinubu yana zuwa kafin ma gama rantsar da shi ya ce an cire muku subsidy ga ta faɗi kuma ba yadda kuka iya ko akwai yadda kuka iya kuma akai floating naira ɗin kuma wake cikin wahala ko ba yadda kuka iya a ci gaba da tsinewa in ana ga cewa shine alheri a zage su a zage su ba a sulhu da ubangiji ba kuma ba a kame baki daga zagin shugabanni ba to kuma ba za a ga abin da ake so ba tunda haka aka zaɓa ga fili ga mai doki amma dai mun fi so mutane su gane su fahimci hakan ba alheri ba ne laifuka yakan sabbaba a kawo wa mutane waɗanda za su dagula musu yanayi da komai naku yana tafiya tsari in kuka saba ma Allah sai ya kawo waɗanda za su dagula muku yanayi eh su ne suka dagula amma me sabbaba mun yadda su suka dagula amma me ya sabbaba za su zama watakila da zammar gyara ne amma kuma dagulawa za su yi ta yi kuma ba za su gane dagulawan suke yi ba saboda Allah ya jarabi jama'a fitina ce daga Allah to zunubi yakan sabbaba fitintunu su zo daga Allah subhanahu wata'ala ta hanyoyi mabambanta wa min marasil hasan yana daga cikin marasil na hasan al-basri hadisan da hasan al-basri ya rawaito kai sai kaga shi tabi'i ne to hadisan da ya rawaito akwai irin wani marasil hasan ai na taɓa bayani akan abin da malamai suka faɗa kai ko idza arada Allahu bi qaumin khaira idan Allah yana nufin alheri game da mutane ja'ala amrahum ila ulama'ihim sai ya sanya shugabancin su a wajen waɗanda suke masu haƙuri ulama jam'in halim wanda yake mai haƙuri mai kawaici sai a sanya shugabancinsu a wajen shugabanni masu haƙuri masu kawaici da sanin ya kamata in Allah yana nufin bayi da alheri kenan wa fai'ahum inda shumaha'ihim sumaha'ihim sai kuma Allah ta'ala ya sanya fai'asu fai'a kaman dukiya ake nufi asalin fai'a ganimar da aka samu ba tare da an yaki ba ita ce fai'a to irin wannan a cikin baitul mal take Allah da manzonsa ke da shi amma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura to kaga wannan fai'a kenan ganima ita kuma yadda ake sarrafa ta daban to fai'a ta baitul mal ne sai yadda shugaba ya sarrafa ta to anan wala Allah ana nufin dukiyarku abinda Allah subhanahu wataala ya baku na dukiya idan har Allah yana nufin bayi da alheri sai ya sa shugabancinsu a han zuwa ga waɗanda suke masu haƙuri da kawaici a cikin shugabanni sannan dukiyarsu kuma sai ya sanya ta inda su maha'ihim wanda suke masu rangwantawa daga as-samahatu ne as-samaha eh wato idan gome da kyauta to sai a sanya wajen masu saukin yanayi masu rangwame ko masu yawan kyauta kaga ai mutane ba za su sha wahala ba za a ba su haƙoƙinsu duk bajet ɗin da aka yi aka ce wannan na lafiya ne to in Allah da za ga maganin a asibiti almusirki yanzu matasa ba san lokacin da ake zuwa asibiti a karɓi magani ba ba kwabo ka shiga ba kwandala ka fito ba kwandala ko in ce ka shiga ba kwabo ka fito ba kwabo ba kashe ko kwabo ba in ka kashe kuɗi to za ka je ka sayi kwalba ne a bakin asibiti wadda za a zuba maka magani na ruwa da yake a cikin manyan salin da sake sai a ce to je ka samu inda za a zuba ma sai ka je akwai kwalabe da aka wanwanke su ana sayarwa sai ka saya sai a zo sai a tura maka ka je kana sha eh allura kuma yau ka zo amma gobe ka ma har sai ka warke magani kuma a ɗiba a baka gashi nan da yawa da ba san wannan ba ko na san dai wanda ba su kai ni ba ba su sani ba eh to daɗin haka ake kaga ai Allah yana nufin bayi da alheri ne ko sai ya sanya shugabancinsu a hannun waɗanda suke masu kawaici da haƙuri ya sanya dukiyarsu kuma a hannun waɗanda suke masu kyauta masu rangwantawa ma'ana kenan ba wai za a ɗauka a baka ba a'a komai idan an yi bajetin ɗinsa na health to ko za a kai shi health ɗin an ce maka yanzu ma ba a bajet ɗin ne da da ake bajet ɗin ma dubanni ne yanzu kuwa ya wuce dubanni lissafin sai su ‘yan boko ne suka sani masu alƙaluma su suka san tsabar da ake faɗa a ce biliyan kaza da kaza triliyon kaza da biliyan kaza da miliyan kaza kaga sai rikita talaka ko to duk ana yin waɗannan alƙaluma ɗin amma suna isa inda ake so wataƙila sai dai burbuɗi to kaga yan Allah yana nufin bayi da alheri sai ya sanya shugabancinsu a wajen mutanen kirki dukiyarsu ma a hannun mutanen kirki wa idza arada Allahu bi qaumin sharra in ku Allah yana nufin bayi da sharri an faɗe yana muƙabilin ku abin da kuke Allah baya son ya sharri cikin lamarinsa muƙabilin ku yadda kuke ganin abin ne ai da Allah ya ce wa nabluukum bil khair wa bi sharr wal khair fitna za mu jarrabe ku da sharri ai babu sharri daga wajen Allah la yasdiru sharru min Allah inna ma kuni a idanun kuke ganin sa haka amma alhali ko ba sharrin ba ne da aka ce wa an tu'mina bil khairi abinan menen bil qadari khairihi wa sharrihi nan ma babu sharri kai ne a idan kake ganin sharri jinya ta same ka talauci ya same ka an ci ku da yaki a'a ka duk waɗannan kana ganin negative a matsayin kamar sharri ne ma'ana abin da baka so wanda ba shi ya daɗi to in Allah subhanahu wataala yana nufin bayi da wani abin da ba shi da daɗi to ja'ala amrahum ila sufaha'ihim sai ya sanya shugabancin su a wajen wawaye tantiran wawaye wa fai'ahum inda bukhala'ihim sai ya sanya dukiyar tasu kuma fai'at tasu arzikin kasa shi kuma sai ya fada hannun wanda suke marowata marowata kyashi suke yi su ga abin da ake bajetin na arzikin kasa ya je wajen talakawa ba sa so su ga talakawa cikin walwala suna so su ga talakawa cikin tsanani sai a ɗebe kuɗin a ɗebe kuɗin talakawa suna bara yawwa daɗi kenan sai a je a yi abin da ake so kuma da kuɗin ko a yi ta ajiye shi gara ta cinye ko a kai shi ƙasar waje kawai a ajiye a wani go ko a je a sai wasu gidaje manya-manya a ingila a ajiye kuma kana biyan haraji a gida da ko ma'aikatan da suke kula da fulawa da gadin gidan duk kana biyan su kuɗi shi ko baya samu a komai ba kowa a ciki wallahi akwai irin wannan gidajen aka faɗa a ingila na yan najeriya ba haina suka sa ba kawai ajiye yake kuma masu tsananin tsada anguwanni masu tsada to kaga allah yana jaraban mutane ne ko haka kawai allah zai jaraba mutane ya sa su a cikin kunci allah samu gane وذكر الإمام أحمد وغيره عن قتادة Imam Ahmad ibn Hanbal da wansu ya ruwaito daga Qatada kala Qatada yake cewa kala Musa Annabi Musa kaga shi ma Qatada tabi'i ne bai faɗi daga wajen wani sahabi ya je balle kuma sahabi ya rafa'a shi annabi Musa ya ce ya rabbi ya ubangiji an tafi sama kai kana sama ya Allah wa nahnu fil ardi mu kuma muna ƙasa fama alamatu gababika min ridak menene alamar da zamu gane fushinka daga yardarka wace alama zamu iya ganewa in kana fushi da mu ya Allah ya zamu iya ganewa in ka yarda da mu a aikin da muke yi annabi Musa yana son ya samu alama kala sai Allah ya ce masa idza sta'amaltu alaikum khiyarakum inna shugabantar ista'amaltu wato a sanya mutum ya zama amil mai gudanarwa kenan idan na shugabantar khiyarakum zaɓaɓɓunku masu daraja masu nagarta mutanen kirki a kanku fa huwa alamatu rida'i alaikum wannan alama ce na cewa na yarda da ku in ko ga shugabanninku sun zama mutanen kirki wa idza sta'amaltu alaikum shirarakum in kuna shugabantar da ashararanku ashararai fa huwa alamatu sakhati alaikum to wannan alama ce na fushi na akan ku yanzu yaya muke ne zababbu ne akan mu ko ku ashararai to ku dai kuka faɗa tambaya na muku eh ai da in ba ku sani sai ku ce ba ku sani ba eh to Allah Allah ba mu zababbu mutanen kirki su zama shugabannin mu wa zakara ibn abid dunya an al fudail ibn iyad ibn abid dunya har ilo ya rawaito daga fudail ibn iyad daga cikin magabata kale yake cewa awha Allah ila ba'd al anbiya Allah yayi wahayi zuwa ga wani annabi idza asani man ya'rifuni sallattu alaihi man la ya'rifuni wanda ya sanni in ya saba mini to sai na mamayar da wanda bai sanni ba kuma kansa an shiga ku wanda ya san Allah ya san haƙoƙin Allah kuma sai saba wa Allah da to sai Allah ta'ala sai ya kawo musu kuma wanda bai san Allah ba shin yanzu mutane sun san Allah ko ba san Allah ba wallahi an san Allah ko dan faira ya san Allah munafiki ya san Allah iya shege ne irin kafircin fir'auna ne wajahadu biha wastaykanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun tabbatar Allah shine Allah kuma sun san shi kadai ne a cikin mulkin sa amma sun musa ne saboda zalunci da wani san zuciyarsu da kangara amma an san Allah wa'azi ya yaɗu cikin cikin jama'a to amma kuma sai ake saba masa a bisa sani an san Allah ɗin kuma ake saba masa to sai Allah ta'ala kuma alama sai kuma ya nuna fushinsa akan mutane to sai kawo wanda bai san Allah ba kuma ya shugabanci jama'a wanda bai san Allah ba wa zakara aidan min hadith bin umara yarfa'uhu har ila ya rawaito daga hadithin Abdullahi dan Umar wanda ya rafa'a shi har ila wannan hadithin tabarani ma ya rawaito shi hadisi ne kuma wanda yake sahih dan umar yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa la taqumu sa'atu alqiyama fa ba za ta tsaya ba tukun hatta ya ba'atha Allahu umara akadhiba har sai Allah ya ta da wasu shugabanni a cikin jama'a makaryata shugabanni makaryata ni me ƙarya ne kam a faɗi maganar da ba haka ba a matsayin haka ko kuma ana sane an san ba haka bace sai a faɗe ta a matsayin haka a shi ne ƙarya ko wataƙila za ka iya ga shugabanni suna yi yanzu sun san abin ba haka yake ba wataƙila kuma sai ce ga shi haka yake akan ɗan yi ko Allah ya sauwaka to annabi ya rantsuwa da Allah ya ce kiyama ba za ta tsaya ba sai haka ta faru gashi yanzu mun gani Abu Sufyan ya rawaito hadisi da Bukhari ya kawo daga gare shi a farkon littafinsa cikin kitabul iman lokacin da ya tafi ƙasar sham hirakala azimin rum ya aika ya ce a kira su shi kuma annabi ya aika masa wasiƙa cikin tambayoyi da ya yi ma abu sufiyan ya sa tafinta ya ce tafinta ka yi musu bayani a mutanen abu sufiyan su tsaya a gefe in sun ji ya yi ƙarya su ce mun ƙarya ya faɗa zan masa tambaya ya yi ma abu sufiyan tambayoyi abu sufiyan ya faɗi gaskiya ya zo kan wata gaba yana so ya yi ƙarya a annabi don ya munan annabi a wajen Herakla. Sai ce, wallahi sai na ji tsoro da in duba mutane na, ina gudun, kan na faɗi ƙarya mutane na su ce ƙarya na faɗa, ya zamanto girma na ya faɗi, a rika gani na a matsayin shugaba makarici. Ya ce, shi sa dole na sai in faɗi gaskiya. Yana fa gaba da annabi, lokacin shekara ta shida ne, an yi sulhul hudaybiyya. yana tsakiyar gaba da annabi kuma yana son duk abin da zai rushe da awar annabi yana cikin kuma bautar gunki a lokacin amma yana tsoro kar ya faɗi ƙarya mutanen su ganshi yayi ƙarya da ya kalli idanun mutanen su ya faɗi gaskiya kar mutanen su ce shugaba yayi ƙarya shugaba mai bautar gunki ya ji tsoron ƙarya kuma shugaba wanda yake bautar Allah shi kuma sai dinga zabgata kuma mutanen sun san ƙarya ya faɗa, ya san cewa sun san shi ɗin ƙarya yake faɗa, amma kuma ya ci gaba da faɗa? Hasbun Allah wa ni'mal Alama ce amaratu sa'a ne, alama ne tashi alkiyama. Domin Annabi sallallahu alaihi ya ce la taqumu sa'a alkiyama ba za ta hatta din nan tufidul gaya wato har sai wannan abu ya faru. Hatta ya ba'atha Allahu umara akadhiba wa wuzara a fajara kuma har sai an samu wazirai wanda suke fajirai wazirai su zama fajirai wazirai sun kasu kashi nawa ana samun wazirai ne kashi uku kamar yadda Sheikh Abdullahi bin Fodi an bata cikin littafinsa Diya'ul Hukam fi ma lahum wa alaihim min al-ahkam ya ce ana samun wazirai ne wazara guda uku akwai wazirin tafwid akwai wazirin tanfiz akwai wazirin istishara duka waɗannan nau'o'i na wuzara to idan aka samu waɗannan ɓangarori na wuzara suka zamanto fajara fajirai wanda ba sa tsayawa akan gaskiya wa awanan khawana kuma sai an samu mataimakan shugabanni su ko maha'inta yi kaza sai a kwange sabotuwas a yanzu shugabanni ba su cika kubuta daga sabotuwas ba ko ko an samu shugaba wanda yake mai nagarta yana sanyin abin da ya dace to za ka samu yan yankan baya kuma a bayansa alama ne ya tashi alkiyama wa urafa zalama waɗanda suke masana su kuma azzalumai wa qurwa'u fasaqa kuma za a sami makaranta na alkur'ani amma kuma fasikai simahum sima qarwahuban zaka ga alama su alama ne ta waɗanda suke gudun duniya duk shika-shikan gudun duniya yana tare da su wa qulubuhum antanu min aljif min aljayfi amma zukatansu kuma yafi mushe wari antanu min aljayfi ya fi mushewa ne amma a waje za a gansu gasu akwai siffa ta kamala za a ga mutane da siffa ta kamala siffa ta tsoron Allah siffa ta gudun duniya amma zukatansu babu kyau a hawa'uhum mukhtalifa ababen da zuciyarsu yake so ya sassafa ba wai duka sun tsayi ne akan addini ba fa yaftahu Allahu lahum fitnatan ghubara fayaftahu Allah lahum fitnatan sai Allah subhanahu wata'ala ya bude musu kofar wata fitina gubara'a muzlima wacce take mai cike da ƙura kuma mai tsananin duhu fayata hawa kuna fiha sai su dinga afkawa a ciki at-tahayyur shine at-tahawuk wato sai zamanto muttaribuna mutahayyirun su rasa yaya za su yi suna ta kai kawo sun rude sun afka a ciki a cikin wannan fitina yace wallazi nafsu muhammadin wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwar muhammad take hannunsa la yunqadanna al-islamu urwatan urwa wallahi sai an warware musuluncin nan kulli bayan kulli kulli bayan kulli sai an warware musuluncin tas ya zan babu shi hatta la yuqala Allah Allah har sai an kai zangon da ba za a samu wanda yake cewa Allah ba nan ne kuma kiyama za ta tsaya sai an warware ai ba lokaci guda za a daina musuluncin ba waɗansu daga cikin abubuwa ne za a dinga ɗauke su a hankali kwata-kwata mutane sun mai da shi ma wannan baya cikin layin musulunci yanzu ba tambaye ku tsaida haddi a duniya kaf inda za ka kirga musulmi suna tsaida haddi waje kaɗan ne wala Allah in banda saudiya sai afghanistan inda za ka gana tsaye da haddi wala Allah ka samu a wajen 'yan shi a Iran inda za ka gani ana tsaye da haddi waje kaɗan ne yanzu a duniya in ka laluma kaga yanzu abin ya so mu zamantowa obsolete ko in courts ana da abu ne wanda yanzu gaba ɗaya ba na wannan zamanin ba ne an kore shi to haka nan ne abin yake tafiya shay'an fa shay'a kaga yanzu yadda ake kyamar riba a da kudin ruwa wallahi ana kyamar kudin ruwa mutane suke cin abincin mutum in sun san yana kudin ruwa to yanzu kudin ruwan ya zamanto kawai abu ne mai sauki mutane suna ta yin sa ta waya mutum sai karɓi bashin wani ɗan kuɗi ya biya waki alaikum shi yana gaba wanda ya sani to haka ne abubuwan musuluncin a hankali ɗabi'un musuluncin suna fita suna fita ana maida su baya ana maida su ba yanzu ga concept ɗin jihadi an yi kusa ma shi kan a shafe shi concept ɗin jihadi kwata kwata an yi kusa a shafe shi ka je ka saudiya ka kiran ka yi magana jihadi sai su kama ka su ɗaure ko a kashe ka ha kawai yanzu kai ka je ka ce za ka yi magana jihadi ji ana faɗan jihadi ka ce za ka tashi ke wa'azin jihadi wa ya saka ko a nan Najeriya ma kai abin nan DSS sai zo same ka to kaga wasu abubuwa na musuluncin a hankali a hankali yanzu ana shafe su kuma sannan a hankali yanzu kaga yadda ake kyamatan wasu abubuwa na laifuka shan giya da idan mutum sha giya kayi majalisa ka sha kafso haka ake yi ko ita dukansa yara suna dukansa dattawa suna haka suna kallo kwashe kashi su wuce ya kuma gaba ma an yadda societal sanction ne amma yanzu ba ba a ganin waɗannan abubuwan komai zina ba a ganin ta komai to kaga ɗabi'un musuluncin a hankali a hankali suna ficewa a cikin jama'a ana maye gurbinsu da wasu ɗabi'u abinda da ake ganin girmansa yanzu ana daina ganin girmansa to a haka ne dama kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ana salubarwa ana salubarwa har sai a kai munzalin da gaba ɗaya mutane ba abin da ya dame su to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wallahi ko dai ku yi umarni da kyakkyawa kuma ku yi hani da mummuna aw la yusallitanna Allahu alaikum shirarakum ko kuma Allah ya mamayar da ashararanku sune shugabanninku ويسومونكم سوء العذاب سدنگ دندنا muku mugunyar azaba thumma yad'u khiyarukum sannan masu daraja a cikin ku su ta addu'a fala yustajabu lahum kuma Allah ki amsa musu hadisi ne wallahi la ta'murunna bil ma'rufi wala tanhawunna anil munkar yace wallahi ko dai ku yi umarni da kyakkyawa kuma ku yi hani da mummuna aw la yab'athanna Allahu alaikum man la yarhamu sagirakum ko kuma Allah ta'ala ya aiko akan ku wanda ba zai rika jin tausayin yara ba wala yuwaqqiru kabirakum kuma ba zai ga girman babba ba ba zai ji tausayin yaro ba kuma ba zai ga girman babba ba kuma shine aka mamayar da shi akan ku ya zama karfan kafa shugaban ku kaga ashe al'amru bil ma'ruf wan nahyu al munkar dole ne idan har aka ce an daina shi to shi ma yana daga cikin laifukan da Allah ta'ala yake sanyawa fitina da ukubarsa ta samu mutane ubangiji Allah ya dora ma kan turba ma daidaiciya Allah ka gyara mana zukata ka gyara mana al'umma Allah ka gyara mana shugabanninmu dukkan abin da ya gagare mu Allah muna roƙonka muna tuba zuwa gare ka Allah ka yafe mana ka magance mana duk wani abu da ya gagare mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum